من العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلقة تجيو نكرم تلتاتي عن نحو الوادي جزء من فرقه زام فارا تقسيم الفعل باعتبار زمنه ma'ana kasuwar ko kasa fi'ili ta la'akari da zamaninsa saboda kasuwar fi'ili kala-kala ne akwai kasuwar fi'ili wanda yake bangaren kari ko kuma rage a dada masa wani harafi ko kuma a rage to a nan yana so yi bayani ne akan zamanin fi'ili mun bayyana daga baya a karatunmu kalmomi guda uku ne akwai ismi akwai fi'ili akwai harafi to anan yana so mana bayani ne akan fi'ili yace taqsimul fi'ili kakkasa fi'ili bi itibari zamanihi kada a tare da zamanin sa zamani nawa ne fi'ili yake da shi abu na farko shine al-fi'lul madi al-fi'lul madi shine abin da aka yi ya wuce misal al-amsila misalai mun bayyana al'amsila misalai ne waɗanda sun wuce uku ko sun kai uku to su wuce goma ba sabanin al-misal al-amsal al-misal mufradi al-amsal kuma sun wuce uku har zuwa sama da goma misali na farko jaral kalbu misali na biyu wa kafar rajulu misali na uku da'a al-kitabu misali na hudu daqqati sa'atu misali na biyar ja'atil bintu misali na shida babat dajajatu abinda ya saba ma wakati saboda fito da irabi jaral kalbo fassara na kalmomi ko mufadat jara filul madi ne ma'ana jara ya gudu lokacin gudun ya wuce wa kafa shi mafilul madi ne ya tsaya ma'ana ya rigaya ya tsaya fasel da'a ya bata da'a ya bata ya wuce dakkat ta buga an sa ta wuce aniki saboda fa'ilin mu'annafi ne kamar da za ku karanta nan gaba ja'at ta zo bagat ta ta zubta kwai ta zubta kwai alkalbu sunan kare arrajulu sunan mutum alkitabu littafi asa'a agogo kenan anan albintu yarinya addajajatu kaza in ka hada fassarar jumla misali na farko jaral kalbu kare ya gudu misali na biyu wa kafar rajulu mutum ya tsaya misali na uku ta'al kitabu littafi ya bada misali na hudu daqqati sa'atu agogo ta buka kaman kadawa na lokaci misali na biyar ja'atil bintu yarinya ta zo misali na shida babati dajajatu kaza ta zubta kwai waɗannan su ne fassaran su a jumlance sai kuma bayani akan wannan darasi din kashi na farko na fi'ili shi ne alfi'ilul madi an aka ce alfi'ilul madi shi ne abin da aka yi shi ya wuce a girama ingili suna kiransa past tense past ko past tense wana fi'ilin da aka aikata ya wuce an yi abin ya wuce to shi ne a nan a larabci ko a nahawu ake kiransa alfi'ilul madi aikin da almadi ya riga ya ya wuce su ne jara ya gudu wa kafa ya tsaya ba ya bata dakkat ta buga da'at ta zo babat ta yi kwai ta inda za ka gane filin madi za ka zo ka sami karshensa yana da fataha ne muqaddara aw lafzan ko lafzan aw muqaddara duk filin da ka ga karshensa ya zo da fataha to wannan fili filin madi ne fatahan nan ma ya fito karara ko kuma yake fitowa saboda wasu dalilai na iradi misali in kace jara jara asalin sa jaraya jaraya to saboda nauyin fataha akan yawon shine aka mayar da wannan yawon din sai ta zamanto alif harful mati sai aka ce jara sau a sauƙaƙe wa kafa fa kaga karshen sa ya zo fata da'a da'a ya zo fata shi ma a karshe dakka a nan shi ma fata wannan tawun din ba ba shi da alaka da fi'ilin fi'ilin dakka ne kawai haka nan ja'at fi'ilin ja'a ne haka nan ba'da fi'ilin ba'da wannan ta'un ana sa ta ne a lokacin da wanda ya aikata fi'ilin fa'ilin in ya kasance mu'annabi ne ta mace ce to a wannan lokaci za a sa alamatu tanis kamar yadda ibnu madi yake cewa wa ta'u tanisin ta bil madi idza kanat li unsa ka'abatin bil fata ko ka'abatin bil adha to anan ta'un din na an sa shi ne saboda as-sa'atu as-sa'atu mace ce albintu wacce ta aikata zuwa din mace ce a dajajatu kaza ba ce zakara ba yi ba haka ce kaza to saboda haka ce ba ba ba ba ba ba asalin wannan tawon din sukun ne da shi dakkat ja'at ba ba a ka'ida na nahau a lokacin da sukun guda biyu suka hadu za a mayar da na farkon kasara wannan shine asali kenan wani lokaci aka mayar da na farkon damma wani lokaci kaɗan aka mayar da na farko ɗin fataha misali a nan in ka ce as akwai sukun as sa'atu as sukun ne in ka ce al intu al al sukun ne in ka ce al dajajatu al al sukun ne to sai ya haɗu wannan sukunin sai ya haɗu da sukuni na tawo ta alisi din dakkat ja'at ba'dat sai aka mayar da sukuni na farko din ya zama to kasara دقت الساعة جاءت البنت بادت بادت الدجاجة kaga sukun din aka mayar da shi kasara domin a iya hada su a bada ba zai yi kace dabbat as-sa'at ba ko ja'at al-bintu badat at-tajajatu saboda ardin da yake hade hamzatul wasl ne hamzatul wasl kuma in akwai wani kalima ko wani harafi a gabanin sa to ana tsallake hamzatul wasl ne sai sa aka mayar da sukuni na farko sai ya zamanto kasara dakkati sa'adu ja'atil bintu bagati tajajatu wannan shi ne asali wani lokaci aka mayar da sukun din ya zamanto damma misali a qira'a ta sunafi'u riwaya ta qalun da war suna karanta nisfahu nisfahu awun quslihu awun quslihu asalin sa au un quslihu au un qus kaga au sukunni un sukunni to sai aka mayar da sukun na farko din damma a winkut jamhurin kurra suna karantawa da kasara a winkut a winkut a bisa asali kenan wani lokaci kaɗan kuma aka mayar da sukun din ya zama tufata misali wa minan nasi min ne da an suka hadu kaga sukun na min da kuma sukun na an da suka hadu sai aka mayar da sukun na farko din na min din aka mayar da shi fata to wannan kaɗan ne ko kuma suna cewa baya zuwa sai a haraji na min din shi kadai kawai min shi kadai yake zuwa misali ba ce na minan nasi ba ce minin nasi ba asali siyasi ta ce minin nasi a mai da sukun na farko din kasara kamar da anan muka mai da sukun na farko kasara da kati ya akil ba da shi to ma ka ce mina wa minan nasi kenan waɗannan kalmomi na farko farko a kowace jumla jara wa kafa sa'a dakka ja'a baba waɗannan su ne fi'il madi kawun din nan ba ta da alaka da fi'ili illa iyaka an kawo ta ne saboda a nuna wanda ya aikata aikin wato fa'ilin wa annabi ne na mutune misali za ka ce ja'a ja'a rajulu mutum ya zo da ja'a rajul din na mutune amma za ka ce ja'atil mar'atu ba za ka ce ja'al mar'atu ba ba zai yi ba saboda almar'atu duk mu'annas ne haƙiƙi to in kace ja'atil mar'atu wannan tawon din ba shi ne filin ba ja'a din shi ne filin tawon din ka shigo da ita ne saboda ne saboda wanda ya aikata wannan filin wanda ya aikata wannan filin ta mace ne wannan shi ne dalili mun bayyana asali shi ne filin maji ta inda za ka ɗago shi za ka gano shi wasalinsa na ƙarshe za ka gafa ta ne imma lafzan wa imma muqaddara lafzar shi ne wa kafa da'a dakka da'a baba duk fata ya fito muqaddara shi ne abin da bai fito ba a harshen ka jara jara kaga karshen karshen fi'ilin alif ne harfin mati jara to asalin sa jaraya ne jaraya saboda yana da fata din tana yin nauyi akan yaro shine aka mayar da fata kan ra'un ya kace jara a tsokace kenan haka da irin sawa irin sa kafa rama duk irin sa ne sa'a da makamancin su to a lokacin da kaga fi'ilul madi ne karshen sa bai fata bai zo ba to wannan fata din mukaddara ne ma'ana a boye take misali idan nace darabu darabu fi'ilul madi kaga darabu bu karshen fi'ilin daraba ba babu ne karshen fi'ilin to wannan babu din ya zama to damma to wannan damma din damma ne na karfi da yaji kamar wani abu ne wanda karfi da yaji ba ba ka so mutum ya fi ka karfi ya sa ka kai wannan abu to irin wannan damman ne misali cikin da wawul maddi wawul harful maddi ya zo dole ne ya zo da damma ko tunda muna tafiye da musa wannan ka'ida ba zai yi wawun harful maddi ya zo ba dole sai a haɗe da damma ba zai yi ba kamar yadda alif harful maddi baya yiwuwa ya zo sai a haɗe da fata yawun harful maddi baya yiwuwa ya zo sai a haɗe da kasara a tafiye to wannan wawun din ne karfi da yaji ta juye wannan fata din ta mayar da shi damma asalin sa daraba ne daraba ya daka ka ga karshen sa fata ba to da aka sa wawun jama'a ana so a nuna waɗanda suka yi dukan da yawa ne ya ta ce darabu to wannan wawun din ita ce karfi da yaji ta juye wannan fata din wanda muka ce dole ne karshen filin ma ya kasance akwai wannan fata ta juye fata ta mayar da ita zuwa ga damma sai sa ake cewa muqaddara darabu zaka tafil al-madi mabniyun ala fatahati al-muqaddarah ala akhirih mana'a min zuhuriha istighal al-mahall bi harakati harf al-majd al-wa ko kace bi harakati al-munasaba wa hiya al-waw harf al-mad wannan shine iraji kamar da muka zo karanta iraji za mu zo mu sani al-qa'ida qa'ida الفعل الماضي فعل الماضي هو كل فعل فيه دول فيه يدل على حصول عمل wanda yake nuni saduwar wani aiki fi zamanin madi a cikin zamanin da ya wuce misalin kace wa kafa ya tsaya ya aikata wani aiki ne shi ne tsayuwa a wani zamanin da ya wuce ya riga ya tsaya to wannan shi ne ake kira sa alfilin madi sai fi'ili na biyu daga cikin kasuwar fi'ili الفعل المضارع الفعل الفعل المضارع فعل المضارع shi kuma alfilin mudari yana daukan ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu abinda za a yi shi a gaba abinda kuma ake yin ake cikin yin sa misali waɗannan kalmomi da suka zo a al'amsila misalai amsilu amsilu ina wankewa amsilu ina wankewa to zai yi kace a filu fasarar da zan wanke ma'ana yana ba da abu guda biyu ana cikin yin abin yanzu ko kuma za a yi shi a nan gaba a filu ina wankewa a filu zan wanke albasu ina sanyawa albasu zan sanya nan abu muna wasa nan abu za mu yi wasa namshi muna tafiya namshi za mu tafi a gaba kenan yamba'u yana haushi yambahu kuma zai yi haushi a gaba kenan yantabihu yana farkawa yantabihu zai farka ta'kulu tana ci tazbalu ta'kulu tana ci ta'kulu kuma za ta ci a nan gaba tazbalu za ta yamushe ko tana yamushewa tazbalu za ta yamushe a nan gaba shi aka ce zabal shi ya wuce kamar bushewa amma ba bushewa kawo ba waɗannan misalai duk filin mudari ne abin da ake yin sa yanzu da kuma abin da za a yi shi a nan gaba kalmomin da suka zo cikin mufadat ya dayya hannaye na guda biyu asalin sa ya dayye ya dayye ya dayye ya dayye to ya dayye hannaye guda biyu kenan to sai aka masa idafa zuwa ga yawon mutakallim yawon na wanda yake yin magana hannaye na guda biyu sai aka cire wannan nunin din da aka cire wannan nunin din ya zama mai kenan ya dai ne aka cire ne din ya zama ya dai ba ya dai to sai aka sa yawon mutakallin din ya sai aka yi idghami yawon din ta farko wanda aka cire mata nunin cikin yawon mutakallin din sai zama to ya dai ya ya dai ya yawon na farko ya dai ya dai shi ne yawon din ya dai ne wanda aka cire nunin din yawon na biyu kuma shi ne yawon mutakallin ya ya shi ba ta yi da ya dai ya wannan ka'ida ne a duk lokacin da za ta yi za ta yi idafan abin da yake da nunun nunun din da take bin bayan iyali kamar da ibnu mali al-kiyar da yake cewa nunan tadil nunan tadil irada aw tanwina مما تضيفه جفك دوري فينا نونا تجد إرابة أو تلوينا مما تضيفه جفك دوري فينا أظن يجي نبي إن دي نون يزبايا أدندا علامة تسيرا فإن ذاك إضافة ذاك تسيرا ولا نون misali yawon din nan alama ce ta iradi yawon din nan anan alama ce ta nasaba za ka ce ya daini mafulun bihi mansubun wa alamatu nasbi aliyahu aliyahu niyabatan ko niyabatun an al-fathati li'annahu ismun musanna kaga yawon din alama ce ta iradi to sai ya ce da nunan tajid iraba a nan ya zama to ya daina hannaye na guda biyu siyabi siyabi tufafi na siyab jabi na sauko sauko tufa guda daya siyaba jabi tufafi alkura karkace alkura karkace da alkura bon wanda ake wasa da shi alkura alhukulu alhukul jabu ne na akal shine lambu shuce-shuce haka na lambu sannan alkalbu kare alharisu ne gadi البنت يعني الوردة في مثلا الوردة هي فرندا فرندا يكي يكي ينكيشي فريني كيشي فصل الجملة أقتل يدي مثالي نفرقه ina wanke hannayena ko zan wanke hannayena misali na biyu albasu fiyadi ina sanya tufafina ko zan sanya tufafina misali na uku nan abu bil kura muna wasa da bol ko za mu yi wasa da bol misali na hudu namshi fil hukuli muna tafiya a cikin lambuna ko za mu tafi a cikin lambuna yambahul kalbu misali na biyar kare yana yin haushi ko zai yi haushi misali na shida yantabihul harisu mai gadi yana farkawa ko mai gadi zai farka misali ta bakwai takulul bintu yarinya tana ci kun gana bai zama to jumlatul mufida ba takunu binta yarinya tana ci ko kuma yarinya za ta ci ba mu ambaci abin da za ta take cikin ba misali na takwas tazbalul wardatu fure yana tana yabucewa ko kuma za ta yabuce to wannan shi ne misalai na alfirin mudari abin da ake yin ciki ake cikin yinsa ko kuma abin da za a zo a yi shi a nan gaba أقتل ألبس نلعب نمشي ينبه ينتبه تأكل تزبل to alfilin mudari mun bayyana cewa abu ne wanda ake yin cikin yin sa ake cikin yin sa shi ne wanda suke kiran sa continuous tense abin da ake cikin yin sa continuous abin da ake cikin yin sa ko kuma future yana daukan guda biyu haka ta future abin da zai zai kasance a nan gaba to shi irin mudari yana daukan kowanne daga ciki sai dai in kana so ka ware to za ka sa biyun a abin da a abin da za a yi a nan gaba ko kuma sauka misali nan ka ce abdiru zai yiwu ya zama to ina wankewa ko zan wanke amma ka sa tino ko sauka to zan wanke ne kawai sa abdiru zan wanke ba zai yi ka fasara ina wankewa ba ka mayar da shi gaba kawai haka in ka ce sauka abdiru zan wanke shi ma a gaba amma idan baka sa tino din nan sa ko kuma sofa ba zaka yi kan iya dauka ma'ana guda biyu kana yin cikin yin sa sannan ko kuma zaka yi a nan gaba me sauraron ka zai fahimta ne a halin da yake ganin ka misali kai ne muka haɗu da kai akan bakin kwanta kana tafiya ta yace maka aina ta zahabu sai ka ce mu azhabu ila soke tare da nan ma'anar azhabu a nan ina tafiya kana cikin tafiya ne ka so amma kana zaune a nan na ce maka aina ta zahabu ne muka ce azhabu ma'ana azhabu zajje inda baka dai ka fara tafiyan ba to a halin da mutum yake ciki za ka gane ko kuma ka sa filin da saufa a nan gaba ake yin za a yi sa asilu sa azhabu saufa asilu saufa azhabu a nan gaba kenan za ka aikata sai dai bambancin filin da saufa din idan ka sa filin sa azhabu yanzu yanzu nan zan tafi a gaba za ka yi shi amma yanzu amma ka sa saufa saufa azhabu ai zan tafi ma'ana da ɗan lokaci kafin ka fara tafiya to fa yana nuna abin za ka yi a gaba amma da dadewa kimin yana nuna za ka yi a gaba amma yanzu yanzu nan wannan ma zai baka misali dama kamar a cikin fassarar Qur'ani inda Allah ya amfani da sinin da inda ya amfani da sofa za ka ga ma'anan su daban-daban ne kamar da Allah ya ce kalla kalla ta yalamun summa kalla ta yalamun farkon suratul naba amma cikin suratul tashahhud ya ce kalla sawfa ta yalamun summa kalla sawfa ta yalamun saboda a can gaba yana cewa da tarawun nan jahili jahili jahili shiga cikin wutan jahili mutum saboda ranar tashin alkiyama ko da Allah yana cewa kusa kusa kusa ne sai abin da baka san ra'a aukuwarsa ba ko gobe ne nisa ne da kiyama in da baka san yaushe ne zai abin zai auku zai auku ba wannan kenan abu na farko abu na biyu shine fi'il mudari kamar yadda muka ce fi'il madi karshen sa karshen sa yana da fataha to shi kuma fi'il mudari karshen sa yana da rufa in ma ruwan nan ya fito ko kuma kar ya fito misali waɗanda suka fito aqidu albasu nal'abu yanbahu yantabihu ta'kulu tazzalu kaga wannan duk dan ba din karara ya fito misalin wanda bai fito ba namshi namshi kake namshi za ta ga karshen sa yawon ne ba sa dan ma kai yawon din ba to asalin sa namshiyu namshiyu shi ma karshen sa akwai dan ma kasancewa yana da nauyi a harshe shi yasa aka takaita aka cire wannan dan ba shi yasa in ka zo iradi dole ka fito da za ka ce namshi fi'il mudari marfu'un fi tajarrudihi min an-nasib wa jazm wa alamat rafihi dammat al-muqaddarah ala al-ya'i mana'a min zuhuri al-istiqaq haka kace dammat al-muqaddarah ala al-ya'i shi ne namshiyu namshiyu to wannan shi ne fi'il mudari dole ne karshen sa ya zo ya kasance rufa akwai bambanci tsakanin damma da rufa za ka ce rufa irabi ake nufi haka ce damma ana nufin binayi ne dole ne karshen sa ya zo ya kasance akwai rufa sai dai in ka sa masa harfin nasbi ko harfin jazmi harfin nasbin ko harfin jazmi kamar da za ku karanta a nan gaba sai ya mayar da wannan rufa din ya zama to na saba ko kuma da zama misali azhabu azhabu karshen sa rufa ne in ka ce lan azhaba lan azhaba lan din zai mayar da shi na saba lan azhaba ko ka sa lam za ka ce lam azhab ya zama ko ta zama to filin mudari kenan idan ba harfin nasbi ko ba harfin jazmi to filin mudari zai zo ya kasance yana da rufu'a ne wannan abu na biyu kenan abu na uku shine in filin mudari ne dole ne a farkon ta kaga wasu haruffa guda hudu hamza harafi na farko misali aksilu albasu aksilu albasu harafi na biyu nunun nal'abu namshi harafi na uku yawun yamba'u yantabihu harafi na hudu ta'un ta'akulu tasbalu dole ne in ji mutari ne sai ka ga ɗaya daga cikin waɗannan haruffa guda hudu a farkonsa amma ka lura kasancewar ɗaya daga cikin waɗannan haruka guda hudu a farkon fi'ili shi kadai ba zai zama to dalili na cewa wannan fi'ili fi'ilin mudari ba sai in ya haɗu da ƙarshen sa yana da rufuwa kamar da muka bayyana misali na ce maka ta'allama ta'allama farkon sa ba ta wani gani ka kamar da aka ce ta akulu tasbalu kamar ba fi'ilin mudari bane ne sa saboda ƙarshen sa ba rufuwa cewa ne ta'allama ban ce ta'allamu ba ko wannan shi ne za ka yi la'akari da shi waɗannan harufa guda hudun nan su ne ake kiran su huruful mudari ko a haruful mudariya harufa waɗanda suke mayar da filin mazi shi su zaman to filin mudari waɗannan harufa kamar da zai zuwa ka'ida yake cewa alƙa'ida ka'ida al-fi'l al-mudari'u هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل yace alfilin mudari shi ne dukkan filin da ya dullu ala husuli amali wanda yake nuni saduwar wani aiki fil zamani al-hadir a cikin zamanin da ake ciki a cikin zamanin da al-hadir ake ciki aw al-mustaqbal ko wanda aka fuskanta zamanin da zai zo a nan gaba kamar da muka bayyana wala budda an yakuna mabdu'an yace la budda ya kasance an fara shi في حرف ده ولا عرفي من أعرف المدارعة كركة ربط لا تسأل ولا بد أن يكون مبدوءا في حرف لا بد يكسن في أن قال أكيد وني عرفي من أعرف المدارعة تدشين عرف أنا مدارع وهي سوني الحمزة حمزة مثال سو أقتل البس المثال ده سورة زبادة والنون دلون مثال نون نلعب نمشي مثالا بسكوشي والياء دياء مثال ياء ينضح ينتبه مثالا بسكوشي والتاء دتاء مثال التاء فيه تأكل تتبل مثالا بسكوشي waɗannan harufa in kana so ka ji sauƙin haddace su idan ka ce na'aki ka haɗa harufan gaba ɗaya a takaice na'aki na'aki nunun hamza ta'un yawo na'aki ko kuma ka ce a taina ma'anar na'aki ne muna zuwa ko kuma ka ce a taina hamza ta'un ya'un nunun a taina su ne a harufin mudari ko in ka ji ka ce na aitu ma'anar a daina shi ne mata sun zo in kana so za ka ce na aitu nunun hamza ya'un ta'un na aitu ma'anar na aitu shi ne na nisanta in ka ji kuma za ka ce alaitu hamza nunun ya'un ta'un ma'anar alaitu shi ne na kusanta waɗannan duk suka iya haɗa maka hurufin mutane ka ji sauƙin haddace su na farko na ci na ci na biyu a china na farko na ci na ci na biyu a china na uku na aitu na hudu a laitu waɗannan duk suna haɗa maka hurufin mutane فعل الامر sai kuma fi'il al-amr wanda shi ne kashi na uku daga cikin fi'ilai al-amsila misalai il abdil qura at'im kibbaka نظف ثيابك نم مبكرا تمهل في السير أجد مضغ الطعام ولا ننسوني مثالا فسر المفردات الأمثلة مثالي الأب kai wasa wannan shi ne shi da abu da in abu kai wasa abin kaciyar kaciyar shi ne shi da abu da nazif ka tsabtata ka tsabtata nan kai bacci nan kai bacci min nama ya namu nan nan kai bacci faka tufafinka mufakiran a halin sammako kai bacci a halin sammako ki sai fi ciki a tsayar tafiya amma tafiya na dare tafiya na dare shine ake kira sosai madga madga taunawa tauna in ka aka ce a ji madga ka tauna sosai ka tauna ka tauna shi da kyau ka yi ijaratul madgi ma'ana ka tauna abinci mai kyau madga fa'ali tauna abinci ka tauna shi mai kyau kan gabanin ka hade fassara ta jumla al-amsila misalai misali na farko in abdul qura kai wasa da bol misali na biyu aka in kiftaka ka ciyar da kujerarka misali na uku na siya baka ka tsabtace tufafinka misali na hudu nan mubakiran ka yi bacci a halin sammako misali na biyar sama halke sairi ka yi hankali cikin tafiya misali na shida a jid madaga fa'ali ka kyautata ko ka gyara tauna abinci waɗannan su ne fassara ta jumla kenan sai kuma bayani fi'ilul amri shi ne fi'ilin da za ka umarci wani mutum ya aikata wani abu ka ba da umarni a aikata abu wanda shi ne ake kiran sa fi'ilul amri amma sharadi wanda za ka umarta din ya kasance yana kasa da kai in sa'an ka ne ko ya ji ka ba kiran sa fi'ilul amri misali in sa'an ka ne ana kiran sa istimal in ya fi ka misali sa an kare abokin ka riwa ne dauko mun wannan abu khusli hadha al-qalam dauko mun wannan khusli na babil al-amri bane isma ya ne dauko mun wannan saboda ba dole bane zai dauko ya ga dawa bane dauko ba wanda in ka sa shi abu dole zai aikata dan ka kanin ka ko kuma in bai aikata wa dai ya nuna rai kunya to ne shi ne ake kiran sa sirrin amri amma wanda ka ce masa izhab kum khusli ne ya zama to ta an kare ana kiran sa isma in ya bi ka kuma ana kiransa ana kiransa su'al ko du'a a misali in kana karanta Qur'ani kace rabbana ighfir lana ubangiji ya ighfir lana ka gafarta mana sai kenan ka umarci Allah ya gafarta mu addu'a ga ka roki Allah ighfir lana na roki ka Allah ka gafarta mini wannan shine ya kasance wanda zaka bani wannan umarnin na kasa da kai shi kuma hukuncin sa karshen sa zaka ga akwai jazar akwai akwai sukuni in up at'im nasbih nam tamahal ajid zaka ga karshen fi'ilin yana da sukuni yadda muka ce fi'il ma dai karshen sa yana da fata to haka shi kuma filin mudari karshen sa yana da rufa shi kuma filin amri karshen harafin sa na karshe yana da sukun wannan shi ne alamar da goshi shi ma bayanin da muka yi na tazu zai shigo idan ka ga filin amri karshen sa sukuni bai zo ba an ci karfin wannan sukunin ne misalin kace izhabu ku tafi kaga filin amri amma baka ga sukuni ba a karshen sa to wawun din nan ne ya ci karfin wannan sukun sai ya juya sukun din zuwa damma sai ya zama to izhabu izhabu haka in kace izhabi ki tafi ya'ul mukhataba ya'ul ta mata wanda kake umarta mata to wannan yawo din ita ce ta fi karfin wannan sukun din sai ta juye sukun din zuwa kasara kamar yanda in kace izhabu yawo din ta fi karfin sukuni ta juye sukun din zuwa damma amma in ba haka ba asali filin amri za ka ga karshensa yana da sukunni shi ta ake cewa in ma lafzan in ma da lafazi a takadirar ko a takadirance waɗannan duk da lafazi ne in ab sukun ne da lafazi haka abu in nazib nam sama al'adis in ka ce izhabu sukun ne a takadiri ma'ana bai fito fili ba bai fito fili ba misalinsa kuwa misalinsa misalin sa shine ka ce izhabu za ka ce fi'lul amri mabniyun ala sukun ko fi'lul amri mabniyun ala sukun mabniyun ala sukun za ka ce littisali bi wawil jama'a ko za ka ce mabniyun ala sukun al muqaddar littisali bi wawil jama'a ma'ana akwai sukun a kaddarance ko da babu shi a idanu ana ganin sa akwai shi abin da ya hana fitowa wannan sukun shine haduwarka da sukun ko haduwarsa da wawun jama'a wannan shi idan ka duba filin madi da filin amri mun ce fatha a filin madi a filin amri muka ce sukun wannan zai nuna maka filin madi da filin amri mabni ne kowanne daga cikin su ma'anan binai ba sa rabuwa da wannan wasali in ka ce filin madi kowanne lokaci baya rabuwa da fata in ma lafzar ko ya fito aw muqaddarar kamar yadda muka bayyana ko bai fito ba idan kuma ka ce shi amrin ko yaushe baya rabuwa da sukun in ma sukuni ya fito shi ne lafsan wai ma kuma kar ya fito amma fi'il mudari ba mabni bane mu'rab ne aka ce abu mu'rab shi ne abin da yake canjuwa yake canjuwa ba za ka canji a hali guda ɗaya ba ba za ka canji a hali guda shi ne ake kiran sa mu'rab misali za ka ce ja'a zaidun dun ra'aytu zaidan مررت فيه زيد كذا يا سيدي زيد زيدا زيد wannan shi yake da samuwa abin da kuma baya canjuwa shi ne abin da zaka ganta a hali guda daya misali haitu haitu zaka ce haita ko kuma haiti da a wasu logoji kam kowane lokaci kam yana da sukun to haka ne shi filin amri da filin madi kowanne su mabniyun ne ala mabniyun filin madi mabniyun ala fatha filin amri mabniyun ala sukun shi kuma filin mudari mu'rab ne saboda yana canjuwa zaka ce azhabu ila suq azhabu zaka ce uridu an azhaba zaka ce lam yadhhab kad azhabu an azhaba lam yadhhab ya cancanci to wannan shi ne ake kiran sa mu'rab kamar da za ku karanta insha Allah a juz'in na biyu alqaida فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل يتفعيل الأمر فيه تفعيل دعيك نيما سادوا ولأبو في الزمن المستقبل أزامن النسوة ثم أدن كل ما أعيك تابم سيكا فلا ذا أعيك تابم مثالي نسمك إذهب sai bayan na ce maka izhab tukuna za ka tafi kenan tafiyar naka fi zaman da mustaqbal a nan gaba ne wannan shi ne fibul amri shi kuma kamar yadda muka bayyana sai inda za ka gane shi za ka ga karshen sa yana da kullum ma nafsan wa ma muqaddara الفاعل الفاعل الفاعل الفاعل wannan darasi ya gabata sai dai a lokacin da ya zo mana ba a kawo mana darasin musamman akan alfa'ilu ba misalin da muka karanta filin madi da muka ce jaral kalbu alkalbu din shi ne fa'il wa kafar rajulu arrajulu din shi ne fa'il da alkitabu alkitabu fa'ili ne da kaji sa'atu a sa'atu fa'ili abin da ake nufi da fa'il wanda ya aikata aiki dama abu din guda uku ne akwai aiki shi ne fi'ili wanda muka yi bayani akai akwai fi'ilul madi akwai fi'ilul mudari akwai fi'ilul amri ba akwai kuma wanda ya aikata wannan aikin da shi ne alfa'il akwai kuma aikin da ya aikata shi ne almaf'ul wanda za ku zo ku karanta a nan gaba misali a nan idan ka ce fara ya tashi jara ya gudu la'iba ya yi wasa ya umu yana yin nutso yalsahu yana harbi ta akulu tana ci kai kan kai nake maka fara ya tashi za ka ce menene ya tashi menene ya tashi al'ukuru ko shi ne fa'ile ma'ana shi ne wanda ya aikata wannan tashi din haka in nace maka jara ya gudu za ka ce menene menene wane ne ya gudu in nace al-isalu al-isalu doki to al-isalu shine fa'ili ma'ana shi ne ya aikata gudu din in nace la'iba yayi wasa za ka ce wane ne sai nace al-waladu yaro to yaron shi ya aikata wasan to shi ake kira fa'il in nace ya umu yana yin rufo za ka ce menene zan ce a sama ko titi shi ne yake aikata wannan iyo din ko luto yalsahu yana harbi menene ko yana cizo zan ce maka alba'udu sauro to alba'udu shi ne ya aikata wannan cizo ta akulu tana ci to zan ce maka menene wane ne albintu yarinya ita ce ta aikata wannan cizon kaga kenan wanda ya aikata aikin shi ne ake kiransa alfa'il a nan abinda muke so mu sani guda biyu ne ran abu na farko shi fa'ili dole ne sai aiki fi'ili ya zo tukunan fa'ili zai zo ba zai yiwu ka kawo fa'ili tukunan ka kawo fi'ili ba misali tsara ya tashi ta dauna shi ne fi'ili wanda muka karanta a nan filin madi ne tsara jara da ita ta filin madi ne dalili karshen su akwai fata tsara da ita lafzan jara kuma mukaddaran kamar da muka karanta ya umu ya sa'u ta kulu fil mudari da kowannen su dalili farkon su akwai harfin mudari misali na kudu da na biyar ya'ud misali na shida ta'ud duk suna cikin hurufin mudari na aji da muka faɗa sannan kuma karshen su rufu'a ne ya umu ya sa'u ta kulu karshen su rufu'a ne to abin da ya zo a bayan sunan al'usuru al-hifalu الولد السمك البعوض البنت تكون فائدة kun ga yadda aka kawo fi'ili aka kawo fa'il fi'ilin nan ya kasance fi'ilin madi ne ko ko mudari ne ko amru ne sai an kawo fi'ili ake kawo fa'il misali a amru in kace izhab izhab din shi ne fi'ilul amri menene fa'il nashi wa fa'iluhu damirun muttasilun fihi wujuban taqdiruhu anta haka nan tafi ne izhab anta kaga yadda ka kawo izhab tukunin ka kawo anta sai ki ibu ya zo za ka kawo fa'ili amma in ka kuskura ka kawo fa'ili tukunin ka kawo fi'ili zai koma mubtada da khabar wani darasi da zamu zo mu karanta a nan gaba misali anan na ce maka a larabci al-usuru tara al-hisanu jara al-waladu la'iba al-samaku ya'umu al-ba'udu yalsa'u albintu ta akulu sai dai ne larabci ne ba kuskure sai dai wannan mubtada ne da kaba ba magana ba ya biya za ka ce al'usuru mubtada'un marfu'un wa alamatu rafahi dammatun zahiratun fi akhirih fara fil al-madi mabniun ala fatha مبني على فتحة ظاهرة على آخره وفائله دليل مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الأسفور والجملة جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدع خبر المبتدع فدور هذا يأتي وهذا ممكن مبتدع ده خبر wannan shi ne abu na farko shi ne fi'ili ya zo tukuna fa'ili ya zo idan fa'ili ya zo tukuna fi'ili ya zo ya zama mubtada da kafa ba magana fa'ili abu na biyu shi ne dole ne dole ne shi fa'ili din ka baki wasali rufa ka bari wata mai rufuwa ba ku ga an ce tsarar usuru jarar hisadu la'ibal waladu ya'umu samaku yarsa'u al-ba'udu ta'kulu al-bintu ko da duk rufuwa ne ba ce ai tsarar usura ba ko tsarar usuri to fa'il dole ne ya zamanto ya zamanto yana da rufuwa sannan idan lafazin fa'il din da maf'ulin ɗaya ne dole ne ka kawo fa'ili gabanin ka kawo maf'uli kamar yadda shi ne darasin mu na gaba alqa'ida fa'ida الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل yake fa'ili ismun marfu'un suna ne wanda yake da ruwa kamar yadda muka faɗa al-usuru al-isadu al-waladu da ruwa taqaddamahu fi'lun fi'li ya gabace shi kun ga bayanin da kuke sai da fi'li ya zo tukuna fa'ili ya zo taqaddamahu fi'lun wa dalla ala alladhi fa'ala al-fi'la yana nuna maka shi ne abin da ya aikata wannan aikin wanda ya aikata wannan aikin sai darasi na gaba da wannan yana da alaka da wannan darasi alaka kuma mai karfi shi ne abu na uku da muka yi bayani da zo aiki wanda ya aikata aiki da kuma aikin da aka aikata wannan darasi ana kiransa al-maf'ul bihi al-maf'ul bihi abin da aka aikata al-fa'il wanda ya aikata al-maf'ul bihi abin da ya aikata al-amthila misalai shaddat tilmizul habla فوت البنت الصوف اكل الذئب الخروف يرضع الصادق جائزة يصيد الثعلب دجاجة يبيع القصاب اللحم ولم نسوني مثالا مثالي نفرقو شتى كلا ويا كلا شتى التلميذ الحبل الماجري وطالبي يا كلا إجيا توت tawat wannan karatunmu na baya ne inda muka ce dakkati sa'a ta wannan nan daban dakka bi shi ma daban anan tawa tawa ya nade kenan da ke wanda ya aikata nadewan ta mace ce shine aka kawo tawo aka ce tawat bintu yarinya ta nade al-sauba al-sauba riga akala zibu kura ko da yake azibu ba kura bane azibu kirki ce ana kiransa wani abu ne kaman kura yake amma ba kura ba ne kai tsaye amma galibi a wurin suna fassara shi a biyu amma ba kura ba ne kura na kiransa sabo a larabci sabo wannan azibu wani abu ne ya yi kama da kirkin sa kuma yanzu kiransa kirke shi yawa shi na kiransa azibu alfarufa rago yarbahu sabiqu wanda ya riga wanda ya ci musabaka shi ne asadiku wanda ya ci musabaka yana ribantuwa ja'izatan yana ri yana ribantan ja'iza ja'izatan price sakamako yasidu sa'alabu yasidu yana farautowa as-sa'alabu dila dila dila tana farauta dajajatan tana farautar kaza yabi'u al-qassab al-qassab ma'ushi ma'ushi yana siyar da al-lahama nama anan da ya karatu mu duk sun zo na baya kun ga shadda tsawa wannan duk filin mazi ne wanda muka karanta a kala ma filin mazi ne yarbahu yasidu yadi'u wannan duk filin mudari ne wanda muka karanta التلميذ البنت الذئب الصادق الثعلب القصاب هي كراتون من بايا duk wannan fa'ili ne sune suka aikata wannan aiki karatun mu na yanzu shine al-habda maf'ul domin kace shadda tilmizu almajiri ya kulla almajiri ya kulla ya tambaye ka me ya kulla kamar da muka karanta a darasi na farko duk jumlar da in aka bada sai kayi tambaya za ka fahimta ba a kiranta jumlatul mufida me ya kulla alhadala igiya to wannan igiya din shine mafulun bihi abin da aka aikata fa wajin bintu yarinya ta nade me ta nade asauba ita to asauba shine shine mafulun bihi akala jibo kura ko sirke ce ya ci da ya ci alkarufa rago alkarufa shi ne makolin bihi ya rufa musabiku wanda ya ci musabaka ya ribantu da ne ja'izatan sakamako ya fi sa'alabu dila yana farautowa ne yake farautowa da jajatan kaza ya bi ulkasabu ya bi ulkasabu ma'auci yana siyarwa da yake siyarwa allahama nama kenan alhabla الثوب الخروف جائزة دجاجة اللحم ولن الجبس أكثر المفعول به كما يندم gani a nan abubuwa ne guda biyu abu na farko al-maf'ulu bihi asali shine yazo a bayan sai tukunnan ka ka fai a lokacin zaka ware ne da wasali kawai misali anan zai iya cewa shatta al-habla tilmizu ba wani matsin ba matsala saboda da wasalin za ka gane wane ne ya aikata bai haka aikata in na ce shaddal habulan tilmizu za ka san alhaban ɗin shi ne mafi saboda ban ce shaddal hablu ba shaddal habda na ce sai na ce at-tilmizu duk da na kawo alhabla kafin at-tilmizu kai za ka gane cewa alhabla shi ne abin da aka aikata mafulun bihi saboda ne saboda na ba shi wasari na nasaba wasari na saban nan wasari ne na mafulun bihi shi kuma at-tilmizu ko da a karshe na faɗe shi za ka gane shi ne fa'ili saboda na ba shi wasari na fa'ili amma misali in nace maka in nace masa daraba in nace masa daraba mota isa ta yaya za ta gane wannan ne fa'ili wannan ne mafulun bihi daraba mota isa dole ne a lokacin musa ya zama shi ne fa'ili musa ya da shi isa saboda idan nace musa ne mafulun bihi isa ne fa'ili da bai za ta ware tunda kowanne wasalin ka baya fitowa shi daraba musa isa Musa ya daki Isa Musa din da na fara kawowa shi ne fa'idi shi ne wanda ya yi duka din Isa shi aka daka wannan dole ne ka kawo shi haka saboda idan ka ce min Musa din kake nufi mafulun da shi aka daka Isa ne ya yi duka to da bai zan gane dama idan wasalin ne ya fito fili to da wasalin za ka gane wannan ne fa'idi wannan ne mafulu to wasali baya fitowa a irin wannan suna amma a lokacin da wasali zai fito za ka iya kawo kowanne daga ciki da farko amma asali shi ne ka kawo fa'ili tukuna ka kama kolon shi kamar da ibn mali alƙin sai yake cewa wal aslu bil yake cewa wal aslu lil fa'ili an yattafida wal aslu fil maf'uli an yanfasila wal aslu fil fa'ili an yattafida wal aslu fil maf'uli an yanfasila ma'ana asali ka kawo fa'ili a haɗe da shi shi kuma asali mafuli ka raba tsakaninsa da fi'ilin da fa'ili wannan asali ko da kace musu da alqaida qaida al-maf'ul bihi al-maf'ul bihi abin da ake kiran sa maf'ul bihi ismun mansubun shi suna ne wanda yake da nasaba shi ma kamar fa'ili ne fa'ili da maf'ulun bihi kowannen su isim ne fi'ili baya zamanto fa'ili fi'ili baya zamanto maf'ulu bihi suna ne mansubun wanda yake da nasaba alhabla al-tauba al-qarufa zuwa karshe waqa alayhi fi'lul fa'ili aikin wanda ya aikata aikin ya auku a kansa aikin wanda ya aikata don kansa ya fadawa wannan shine ake kiransa al-maf'ulu bihi الموازنة بين الفاعل والمفعول به وأن درس daidai da daidai darasin da ya gabata ne illa iyaka a nan yana so ne ya ware maka dalla dalla saboda kada ka rikice abin da yake nufi da almuwazanatu aunawa bain alfa'ili tsakanin fa'ili wal maf'ul bihi da al maf'ul bihi a auna su a gane menene bambance bambance wanda yake tsakanin su sai ya kawo misalai su ne wadancan misalai da ko da ma'anar su daban ne su ne a can aka ambata al'amsila misalai ya jirru lubisanu al'ajalata doki yana jan amalanke al'isanu fa'il al'ajalata maf'ulun bihi ya jirru filin mudari kafafa al-ghulamu zaharata kafafa filin madi al-ghulamu fa'il al-zaharata maf'ulun bihi ma'ana yaro ya ci fulawa rafafa fatimatul jariya Fatima Fatima Fatima ta ta daure dan akuya ربطت فيل الماضي فاطمة فائلي الجلية مفعول به فاطمة تأول الأقياء يسقي الفلاح الزرع يسقي فيل المداري الفلاح فائلي الزرع مفعول به يسقي الفلاح ال... آه يسقي الفلاح الزرع منعمي ينا باين ينا باين غونا وينا باين دروب قذف اللاعب الكرة قذف في الماضي اللاعب في فاعل الكرة مفعول به ميواتا يا دكيبون حبس حبس الشرطي دان سندا يا تري اللصة براو حبس في الماضي الشرطي فاعل اللصة مفعول به وند aka bare din النتائج نتيجة نتيجة نوع المثالين عرفنا مما بدا mun san abin da ya wuce mun sani daga abin da ya wuce wa na'rifu min ta'ammul al-amthilati sabiqa ma yati ta lura da ta hanyar lura ko da akari da misalai waɗanda suka wuce za mu san ma ya ati abin nan da zai zo a nan gaba kamar haka abu na farko anna kullu fa'ili kowanne fa'ili wa kullu maf'ul wa kullu maf'ulun bihi da kowanne maf'ul bihi ismun sunani ma'ana ta nan sun haɗu fa'il da maful duk jisim ne ma'ana fi'ili ko harafi ba zai yi ya zama to fa'ili ko kuma ya zama to mafulun bihi kun ga ta nan sun haɗu abu na biyu annal fa'ila huwa alladhi sadara anhu al-fi'lu fa'il shine wanda aikin ya taso a gunsa fa'ili shine aiki ya taso a gunsa misali take ya durrul hisabu ya durru yana da alifanu doki wannan jadin abun waye jagu akan dokin doki doki abunsa wannan jadin ya taso kaga ta nan sun rabu da maf'ulun bihi annal maf'ula bihi maf'ulu bihi huwa alladhi shine wanda waqa alayhi fi'lu aiki ya auku a kansa kaga ta nan ma sun rabu tunda shi fa'ili shine aiki ya taso a gunsa shi kuma maf'ulu bihi aikin da ya taso a gun fa'ili ya fada wa kan maf'ulu bihi abu na kudu annal fa'ila akhiruhu marfu'un fa'ili karshen sa rufu ne da jalan sun rabu abu na biyar annal maf'ula maf'ulu bihi akhiruhu shi kuma karshen sa mansubun yana da nasaba kaga anan sun rabu wannan shi ne bambance bambancen da ke tsakanin fa'ili da kuma al maf'ulu bihi walhamdulillah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin
Allah ya saka wa malam da alheri ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dauka da fahimta inda ya tambaya ya ko zai shi ne
haka maka Allah ina tambaya kan shirin mudari wannan kai wannan shago ga wannan ma min arus mudara da yake muna kan mudari mudari kuma nan ya ga shi mudara wannan haka a muna cewa al-mudari in muka ce al-mudari muna nufin fi'ilin ne kansa a nan almudara'a da ya fada na addini na ahrufin min babi min babi idafatil mawsufi ila sifatihi wannan shine asalin sa al-ahruful mudari'atu harufa wadanda harufa wadanda ake nasarta su zuwa ga fi'il mudari saboda kasancewa anan na addini ko kuma an yi idafan mawsufi zuwa ga na'ajin sa yasa kace al-mudara'atu ko kuma haruful mudara'ati to saboda haka ne aka ce al-mudara'atu a nan wajen a can kuma da muka ce al-mudari'a muna nufin fi'ili na addini na fi'ili na'am
a gurgujen na'am a cikin Allah ta'ik a rakamu sani mana أن الفاعل هو الذي يصدر عنه الفعل. ليش تشرح ولا؟
khata idan ya zama to yaddaro ne kuskure ne na fasa amma ya zama to yaddaro ko kuma ya zama to sadara sadara a nufi khata ne na bugu shi yasa muke so a nemi bugun da aka hada juzi uku duka a guri guda shi ne bugun da ba matsala ba kurakure ya ce na'am
صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين